بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin biyar ga watan dulkaida ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. na bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhu sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke bayani akan imani kitabul iman littafin da ke bayani akan tsantsan imani wanda da shi ne kadai mutum zai bauta ma Allah madaukin sarki ya sami yardan shi imanin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah imanin da da shi ne kadai ake bin Allah madaukin sarki to limamul bagawi ya bi yana tattaro mana ayoyi da hadisai na annabi yana bi ɗaya bayan ɗaya yana fassara mana so da fassara malaman farko allah ya saka mai da alkhairi mun shiga babin da ke bayani akan kaba'ir zunub zunubai waɗanda suke manya-manya alaƙan wannan babi da littafin da ke bayani akan imani saboda duk inda ka ga zunubi wanda yake daga cikin kaba'ir to yana raunata imani yana rage ma imani ƙarfi yana rage darajan imani in kuma yayi yawa to yana rushe imani baki da Allah madaukin sarki ya kare mu daga wannan bala'i mun ji tambayan da aka yi ma annabi a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud cewa annabi ya yi bayani a kan zunubin da ya fi kowanne girma da wannan ne malamai suka ce to kaga wannan hadisi yana daga hadisan da ke bayyana cewa akwai zunubai kanana a lokaci ɗaya kuma akwai zunubai manya to cikin lissafin manyan zunubai da annabi ya ɗauko yana yi sai ce an tazni bi halilati jarik yana daga cikin zunubi babba mai illa mai muni shine mutum ya zina da matan makocin shi zina duk zina mummuna ce amma babu zina mafi muni irin zinan gidan aure a ce matan aure amintacciya a gidan mijinta ashe karuwa ce ba a sani ba ta je ta sallama kanta ta ɗauko wannan ɗanyen aiki da Allah ke fushi da masu yin shi to a cikin zinan ma a wannan ajin ba zina mafi muni irin zina da matan makoci wanda akwai waɗanda cikin al'umma wannan shine ɗabi'ansu wannan kuma shine aikinsu Allah maɗaukin sarki ya raba mu daga fadawa cikin irin wannan ƙazanta a cikin subulus salam sharhi ne na bulogul maram na muhammad bin ismail al'amirul kahlani as-san'ani a cikin mujalladin shi na hudu a shafi na 166 mala ya ce ai bi zaujatihi allati tahillu lahu wa abbara bi tazani li anna ma'anahu tazni biha bi ridaha al-amir sanani yace abin da ake nufi da matar shi ita ce matan shi wacce take karkashin auren shi shi makocin wacce ta halatta mai ba wai ana magana kan wacce yake neman aure an gane sai matan da aka ɗaura aure da ita dama akwai mutanen da suke ta'abiri akan idan ka fara neman aure aka ce an baka to wannan ta zan matarka an gane to wannan ba matanka ba ne shi sa al'amirin san'ani ya ce bi zaujati hillati ta hillu lahu ana nufin matar shi ce wacce ta halatta mai wa abbara bi ta zani a cikin hadisin kuma annabi ya ce an ta zani an gane ya amfani da kalman an ta zani me yake nufi da wannan ya ce li'anna ma'anahu ma'anan kalman an ta zani a yaren larabci shine tazni biha biridaha ita za ta yadda a yi zina da itan ko ma ta ɗauki ƙafanta ta kai kanta ko a biyo ta an gane wannan da kyau ko kowane ɗaya daga ciki bala'i ne an gano wannan ɗan abin da bai ta kara ya karya ba ta sa kanta a cikin fitina na dindindin fitinan da ba za ta ƙare mata ba wannan musiba ne ba ɗan ƙarami ba an gano wannan da kyau ku ashe dama tana zaune a gidan maciyar amana ce an fahimta ta iya sallama kanta ga wani fasiki ya zina da ita alhali ita matan aure ce a yaddanta amincewanta ko kuma ta san in ta je waje kaza akwai barazanan 'yan iskan wajen za su neme ta da lalata kuma sai ta ji da ta shiga cikin nan kaga bire daha aka je aka yi wannan ɓannar allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa fihi fahishatu zina وإفساد المرأة على زوجها واستئمالة قبلها إلى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمة ما لك cewa a cikin wannan hadisi akwai bayani dangane da illan alfasha na zina musamman ifsadul mar'ati ala zawjiha a ce mutum yana da mace wacce ya aure ta aka ƙulla aure da kalmar Allah kai kuma ka lallabo kai ƙoƙarin ɓata ta ga mijinta wasu imalati ƙublaha ila gairihi ita kuma fajira ta yi amfani da gabanta wajen gamsar da wani fajiri ga wani wanda ba mijinta ba wa kullu zalika fahishatun azima wannan kowane ɗaya daga ciki ne alfasha ne babba misali wanda zai zo yi alfasha da matan aure musamman matan makoci da ƙarfi shi ma ya shiga bala'i musamman wacce ita kuma da yardanta da amincewanta ita ma ta shiga bala'i shi ma wanda ya ɗauki gabaran wannan laifin ya shiga ƙaton bala'i mala ya ce wa kaunuha halilatu jari a azamu kasancewar matan auren ta zama halaliyar makoci matan aure ce na makocinka wanda cikin duniyan nan kana daga manya-manyan amintattun shi kuma ka je ka ce kai ne za ka keta alfarman shi to babu lalatan da ya kai wannan mahala ya ce li'annar jara ya tawakka amin jarihin zabba anhu domin shi makoci kullum abin da yake sa tsammani makocin shi ya zama kullum mai ƙoƙarin kare mutuncin shi wa an harimihi kuma yi ƙoƙarin kare mai mutuncin iyalan shi wa ya amanu bawa'iqahu kuma yana ƙoƙarin kare shi daga kowace irin munanan ɗabi'u da halayen shi wa yurakkanu ilaihi kuma idan ya shiga matsala mutum na farko da zai fara neman agaji ba irin makocin nan nashi kuma sai a ce wai wanda kake da aminci irin wannan da shi wai shine zai zo ya ci amanarka wannan makocin makoci ne ga gida ga gida ko ko makoci ne wanda kake makotaka da shi a wajen aiki ko makoci ne wanda kake makotaka da shi a kasuwa garinfa garinfa ga ma'aikata ga ma'aikata da abin da ya kama da haka a ce wanda kake da kusanci irin wannan na amana da aminci wai shi ne zai zo ya keta alfarmanka babu cin zarafi da cin amanan da ya kai wannan zai wahala duk makocin da yake keta alfarman makocin shi kaga ya gama da duniyan nan lafiya zai wahala allah madaukin sarki bai tozarta shi ba in yana takama da lafiyan jiki ne Allah madaukin sarki zai ragarraga da shi da rashin lafiyan da wallahi sai an mai bara sannan zai samu abin da zai ci Allah bai barin irin wannan cin amana in yana takama da arziki ne Allah zai tsiyata shi ya zama sai ya je yayi bara sannan zai samu abin da zai ci duk karfin arzikin shi in mulki ne sai Allah ya anshe mulkin nan duk abin da yake tsammanin kana da ka taka alfarma da aminci na makocinka ko da da kalman bakinka ne sai Allah madaukin sarki ya tozarta ka jama'a muna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin al-amir sanani yace لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويرك ويركن إليه وقد أمر الله تعالى برعاية حقه cikin ayoyi da hadisai Allah da manzon shi sun yi umarni da lalle a kula da haƙƙin makoci wal ihsanu ilaihi da kuma ƙoƙarin kyautata ma makoci fa idza qabala haza bizina bimra'atihi madadin ya kula da haƙƙin makocin sai kuma wai abin da zai saka ma makoci da shi kenan ya afka ma iyalin makoci da zina mala ya ce wa ifsadiha alaihi da ɓata matan game da mijinta kasa yana daga cikin abin da annabi ya ce ko ba ka da zunubi wannan zunubin ya isa ya zama sanadiyyan shiganka wuta ba ka da zunubi tun da ka zo duniya ba ka taɓa laifi ba sai dai kawai ka taɓa ziga wata matan aure ta yi wa mijinta tawaye ko ba ka da zunubi sai wannan shi kaɗai wannan sai ya zama sanadiyan ga shiganka wuta an gane a ce ba ki taɓa laifi ba sai ziga matan wane da kika yi ta yi mai tawaye ta yi mai ba daidai ba to ki tabbatar kadda yake je lahira kawai an gane wannan da kyau ko amma yake je lahira ko ba ka da laifi ko ba ki da laifi sai wannan kun shiga bala'i to ballantana a ce wannan ya ƙetara zuwa ga zina da matan shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai mala yake cewa ma ta makunihi min ha ala wajahin laye ta makonu min hu gairahu kana gayatun filƙubihi a ce mutum ya ƙoƙarin ɓata matan maƙoci ga maƙocin shi ko ya ƙoƙarin ɓata matan aure ga mijinta bayan shi mijin ya aminta ya auri wannan matan kai kuma ka samu dama irin daman da mijinta yake samu a kanta hawan lokaci ko sama da yadda mijin ma yake samun dama a kanta to wannan ya kai matuƙa ya kai matuƙan ƙololuwa na ɓanna da kuma zunubi mafi muni a wajen Allah fali'tidawu ala irdihi khiyanatun munkara mala yace mutum ya kokarin ya keta alfarman makocin shi ko ta ko ina to wannan ha'inci ne abin kyama ha'inci ne mai mune har a wajen Allah ranar gobe kiyama an gane ka zama ha'ini makocinka yana da tunanin da kai ake hada kai ake cutar da shi cutarwan ya kai ga mai har kana taba alfarman iyalin shi ka shiga matsala Allah madaukin sarki ya sauwaka mala yace fa zina muharramun umuman ita dai zina to haramun ce baki ɗayinta wa huwa kabiratun kuma zina tana daga cikin manya-manyan zunubai da Allah madaukin sarki ke fushi da mai yin shi walakin na zina bi halilattar jari a shaddu mina zina bi gairiha mahala ya ce to amma ka ga zina da matan makoci to ta girma kowace irin zina illa da muni da kuma girman laifin li hurmatar jira mahala ya ce saboda alfarman mai makotaka mutane ba san me yake ce makoci ba annabi ya ce mala'ika jibrilu bai gushe bai yana man wasici game da makoci na har sai da ne tsammanin watan wata rana mala'ika jibrilu zai sako da sabon umarni daga Allah cewa an shigar da makoci cikin adadin masu cin gado na idan na mutu ma'ana ya zama makocinka yana da gado a wani bangare na dokiyanka kamar yadda uwa da uba da 'ya'yanka suke da gado a dukiyanka in ka mutu saboda girman haƙƙin makoci makoci ba ƙaramin mutum ba ne an gane shi sa makotanka suna daga cikin shaidun allah na farko a kanka a bayan mutuwanka idan ka kwanta ka mutu makotanka suka ce kai mutumin kirki ne har a wajen allah kai mutumin kirki ne shi sa kai kokari ka gyara alaƙanka da kowa duk yanda ka munana kana da sauran lokaci cin da ba mutuwa kai ba sai kai maza ka sheka duk inda ka yi ɓanna da je ka gyara shi in ba haka ba ƙila an jima ya haka mutu kuma waɗannan abubuwan suna bin ka annabi sai da ya rantse da allah ya ce bai yi imani ba so uku aka cewa ya ce wanda makocin shi bai amince da ɗabi'un shi ba allah ya kiyaye mahala ya ce wa iza iljari wal khiyanatu fi ahlihi aw malihi mahala ya ce kaga cutar da makoci da ha'intan shi a cikin al'amarin iyalan shi ko a ha'inci makoci dangane da abin da ya shafi dukiyan shi yazdadu ismuhu laifin yana nunnunkuwa akan wani ha'incin da da wani kai ma ba makoci ba zunubin da yana nan amma bai kai wanda za ka taɓa alfarman makoci ba mala ya ce fa'an mikidad bin al'aswade daga mikidad ɗan aswad ya ƙolo mikidad ya kasance yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabihi wata rana ne annabi ya ce masahabban shi ma ta ƙolo na fi zina wai me kuke faɗi ne dangane da al'amarin zina qalu sahabbai sai suka ce ma annabi harramahu Allah wa rasuluhu ai Allah da annabin shi sun yi bayanin haramcin zina fa huwa haramun ila yawmil qiyama ita zina haramun ce har zuwa tashin alkiyama faƙala sai mai ruwa ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabihi sai annabi ya ce masahabban shi a karo na biyu li'an yazniyar rajulu bi ashirati niswa mutum ya je ya samu karuwai goma ya fasikanci ya lalata ya iskanci ya zina da su aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi shi yafi mai sauki da ya zina da matan makocin shi zina ɗaya gal ka mutu Allah bai yafe maka ita ba in ka shiga wuta sai ka raina kanka an gane saboda wutan da ake kona mai shirka da wutan da ake kona mai kisan kai a wannan wutan ake kona mazinaci an gane wannan bala'in da mazinaci yake shiga a cikin kabarin shi ya ɗara duk wani laifi da wani yake fadawa a cikin kabarin shi na musiba na azaba in dai ba shirka ne ko kisan kai ba ta ce wai zinan ta ƙetare wai da matan aure matan auren ma matan makoci Allah ya kiyaye to shine sai annabi yake cewa qala mai ruwa ya ce fa qala ma taquluna fi sariqa to me kuke faɗi dangane da abin da ya shafi sata قالوا كو سيسا بيسك چه حرمه الله ورسوله Allah da annabin shi sun haramta sata fahiya haramun saboda haka sata haramun ce har zuwa tashin alkiyama ƙala sai annabi ya ce li'ai yasrikar rajulu min ashirati abiyatin mutum ya afka gidaje ɗaiɗai guda goma yana sata a cikinsu aisaru alaihi min ai yasrika min jarihi shi ya fi sauƙi da ya je sata a gida ko gona ko ma'aikata ko kanti ko aisaci wani abu na mallakan makocin shi jama'a mun gano wannan da kyau makoci ba ƙaramin mutum ba ne wani hadisi alimamu ahmad ya fitar da shi a mujalladi na shida shafi na takwas wa ƙala al-mundiri al-imamu al-mundiri ya ce riwatuhu thiqatun madajin da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne ka duba a targhib wa tarhib a juz'i na biyar shafi na talatin da biyar Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu ko babu wani hadisi kaf da aka yi magana a kai sai wannan hadisin ya kyauta a ce matan aure ta zina ya kyauta a ce kai kai zina da matan aure abin da ake nufi ba fawai in dai ba matan makocinka ba ne zinan ta zama da sassau ina ai zina da matan aure bala'i ne an gane shi yasa mutane su yi hankali ita kanta zina duk inda take musiba ce kuma tana zame ma musulun musiba a ko'ina a rayuwan shi a rayuwan duniya da rayuwan barzahu da kuma rayuwan kiyama shi sa kowa ya tsarkake kan shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin sharhin sunan abi dawud na abdulmuhsin al-abbad a jiz'in shi na sha biyu shafi na 484 ya ce fazzina khatirun kun ga zina abu ce mai matukan hadarin gaske walakin na hu iza kana ma'a halilati jari fa innahu yakunu aswa'u wa aswa idan ya zama zinan an yi ta da matan aure ce kuma matan auren na makocinka illan da munin da bala'in ninnun kuwa yake li anna jara lahu haqqun sau da makoci na da haƙƙi na musamman a kanka wa qad thabata fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ma zala jibril yusini bijari mala'ika jibrilu bai gushe bai na man wasici game da makocina hatta zanantu annahu sayuwar risuhu har sai da ne tsammanin watan wata rana saƙo zai sauka da cewa makoci ma yana daga cikin maciya gadonka wa ƙala alaihi salatu wassalam manzan Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mutumin da duk ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu to ya girmama makocin shi ya martaba makocin shi ya kimanta makocin shi in ya zama ka take wannan ko kar ka gaya ma Allah wata ko ka yaudaru wani da wata kalma kai ba mumini bane ka ƙaryata Allah ka ƙaryata ranar kiyama saboda sharaɗin da annabi ya sama na tabbatuwan kai mai imani ne sai ka girmama makocinka amma in ka ka take alfarman makoci Allah baka da imani kuma ka mutu yanzu ka ga inda za a saka in kana da ba'a kana ganin ba za ka shiga wuta in ka mutu yanzu bacin da za ka mutu ba imani ka mutu ka gani jama'a mun gano wannan da kyau ku mutane ba sa abin da suke ba al'umma sun ɗauka wai Allah ya halicce su ne su zo suna rayuwa irin na dabbobi a bayan ƙasa dabba ne yana kula da haƙƙin wani yana kula da haƙƙi da wani musulmi yake da shi a kan shi ina ruwan shi da wannan jama'a yau sun koma kawai ya akuluna wa ya tamatta'una kama ta akulul an'am kawai su ci su more kamar yadda dabbobi suke ci in ko ba sai sa'a ba yadda dabba fannar matsawallaha in ka yanka ta ina za ka kai ta ko dai a gasa ko a soya ko a dafa ba ka yake madabba ba to kai ma fannaru maswallakum Allah ya kiyaye mala ya ce wa jada haditha kathira hakika hadisai sun zo masu yawa fi ikramil jari da suke bayani dangane da girmama makoci wannan hayo an iza'ihi da kuma hani game da cuta ma makoci fa'iza kana zina fi haddi zatihi amrun khatirun malam abdulmuhsin al-abbad ya ce yayin da zina a karan kanta al'amari ce mai haɗari wa amrun azimun kuma al'amari ne mai girma a wajen Allah fa'innahu idha kana ma'a halilatin jari ya kuna aswa wa aswa in mutum ya sake ya da matan maƙocin shi ko ya sake ya zina da matan aure illa bisa illa muni bisa bala'in ya kai ƙarshe ba zan iya kwatanta muku irin musiban ba kawai wanda ya jira sai sun hada lahira wa ya kuna a shaddu wa a'azamu wannan ya fi illa kuma ya fi muni allah madaukin sarki ya kiyaye wa'alam mala ya ce ka sani anna khiyanatar rajul fi ahlihi min akhdari anwa'il itida'i wala siyama inda ghayabi zawji fi ba'd anwa'il jihadi mala ya ce yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya natsu wa kanshi karatun ya natsu kaga ha'intan mutum dangane da iyalin shi to yana daga cikin mafi haɗarin ƙetare haddi a kan ɗan adam musamman ma idan aka ce wannan miji ya tafi wata harka daga cikin harkoki ko wani nau'i daga cikin nau'ukan jihadi wa minhu takassub ko a ce miji ya tafi kwadugo ko ya je wajen aiki ko ya je makaranta ko ya tafi cirani ko ya je aikin hajji ko ya tafi jihadi ko ya je duwani irin ma nau'i ne a ce da mai gida baya nan kai ka yi amfani da daman baya nan ka je ka keta alfarman mai gidan ta hanyar lalata da matan shi ko a ce matan shi ta je unguwa ta je sha'ani ko ta je asibiti ko ta je aikin gwamnati ko ta je wani hudda daga cikin abubuwan da zai sa ta bar gida ka samu daman fasikanci da wannan mata na aure to babu keta haddin dan adam da yake wannan farubbama tuslabu mallam mallamma bi tahallul minhu fi dunya mala yace ka sani wannan ma zai iya jawo mutum a duro mai da wani irin bala'i ga duk wanda ya ɗanɗanu wannan bala'i na zina da matan aure tun a duniya wa yastamsahu jami'u hasanatihi kuma a ranar kiyama zai biya tattare dukkanin ladan wannan mutumin da ya fasikanci da matan shi da ita kanta matar an gano wannan ke matan aure fasika karuwa da kike karuwanci a gidan amana kin ji bala'in da kika saka kanki an gane kin san ba ki ba shiga aljanna sai da lada ku to mijinki zai kwashe wannan ke sani mali ce kama ya dullo alayhi hadisu muslim kama yadda hadisun muslim ya nuni akan haka wa an buraida radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce حرمة نساء المهاجرة مجاهدين على القائدين درجة ما تنسوج ديت في جهاد لغا الدين الله أكن كي قاتن كوي دا كي زمن كجدا بكجيبا كحرمة أمهاتهم درجة تأيد أوركا ما من رجل النبي يقول باب ونمتمن دا من القائدين daga cikin waɗanda suka yi zaman gida e shi kuma wannan ya tafi jihadi na makami da makami ne ko ko jihadi ne ɗaya daga cikin abubuwan da muka siffanta ya khlufu rajulan min almujahidi na fi ahalihi shi ya tafi kai kuma kana nan a gida sai zama kuke kula da gari kuke kula da gidan kuke kula da matan kuke kula da al'umma fayahunuhu fihim sai ku garga ha'intan mazajensu a kan matayensu illa wa illa wa kafalahu yawmal qiyama face sai Allah madaukin sarki ya tsai da wannan mutum ranar kiyama fa ya akhudhu min hasanatihi ma sha'a ya ta ɗiban ladan mutumin da na ita karuwar yanda ya so hatta yarda har sai ya ji ya gamsu abin da zai ɗiba ya ishe shi kana tsamanin lada na isa sun maltafata ilaina sahabi ya ce sai annabi ya waiwayo wajenmu faƙala sai ya ce fama zannukum me ya tsammaninku kuna ganin zai rage masu lada da kan sabi suka ce ina musulmi ne fitar da wannan hadisi da abu dauda illa annahu qala fihi sahihun malice illa nasaba lahu yawmal qiyama fa qila hadha khalafaka fi ahlika a cikin ruwayan musabu dauda ne bayan da ya ce hadisin ingantacce ne sai kawo ƙarin bayanin cewa idan aka tsaye da su a ala ru'usul khala'iq a gaban dubun dubatan halittun Allah na farko da na ƙarshe annabawa da manzanni salahai da mutanen kirki da iyayensu da 'ya'yansu da jikokinsu Allah zai ce haza khalafaka fi ahalika kaga wannan sanda baka nan shi ya keɓe da iyalinka ya ha'ince ka ya zina da matanka ita kuma ta sallama kanta gata nan uwarki da ubanki ‘ya'yanki da jikokinki da sirkanki da ƙawayenki da malamanki annabi muhammadu da sahabbai suna kallonki a kwashi ladanki tsab a kwashi ladan kwartan naki tsab sannan a gangara da kusi wuta fahuz min hasanatihi ma shi ita saura ka ɗibi ladan shi yadda ka so rawahun nasa'i كأبي داود وزاد أترون يدعو له في حسناته شيئا أرواية أبو دودا يقارا يقول كنا غنين زي رجي مونن كورتان لا دنش كويا يكي زي رجي ba abin da zai rage zai rage mai ta wannan karo na gidan aure ba abin da zai rage mata shi yasa duk wanda wannan ɗabi'an shi ne ko ya tuba ya je ya samu mijin da ya ha'inta ya ce wani ka ji laifin da ne maka ba kuma yaudara ya ce na yi maka wani laifi da Allah ka yafe man ba bai yafi ba ba haka in kai wa mutum laifi sai ka je ka gaya mai laifin da kai mashi sunan laifin sannan ka gaya mai illan da laifin yi mashi a mutuncin shi da rayuwan shi da addinin shi in ka tashi zuwa za ka ce ne wane ka sani rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza ya yi zina da matarka wance da Allah za ka yafe min abin da girma ko to da wannan na duniya da wancan na lahira wa bi ka zaɓa ko da garin kwaɗayi akan mutu an gane wannan wata shaidaniya tana ce a ta yin da muka yi wannan laifin ai daga bayan mun rabu ba dai sanda kike ke matan aure ba ne wancan mijin yana na yana jiranki sai kin je ranar lahira wannan mijin da ya aure ki a gaban shi za a miki terere in ma kin ci amanan wannan kin ci amanan wancan haka ne za su yi maki wannan wawusar haka za a maki wannan fallasan haka za a maki wannan terere din kuma kiyaman nan fa kaman gobe ne innahum yarawnahu ba'ida su suke ganin kiyama nesa take Allah kuma ya ce me wa narahu qariba mu muna ganin kiyaman na a kusa take kaji matsala Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu fil ladhi yakhunu al mujahid fi ahlihi da annabi yace wanda ya ha'inci mujahidi ga iyalan shi yanzu ba sojoji suna tafiya yaki ba ba suna barin matansu a barukoki ba eh akwai waɗanda suke bin matan sojoji da suka tafi yaƙi a barukoki suna bi suna matansu fyaɗe akwai wanda kuma matan 'yan iska ne suke sallama kansu duk wanda hukuncinsu ne shi sa malam abdulmusin abbad yake cewa miji in benan kowace harka ya je daga cikin harkoki sau da wannan fitan da ya je ya tafi mai cirani nau'i ne na jihadi sai ka hance shi ka shiga cikin wannan bala'in an gane yasa masu wannan karambanin su shiga taitayensu allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa annahu ya hudu min hasanatihi yawmal qiyama shi wannan mijin zai kwashe ladan kwartan na ranar kiyama ma sha'a zai ɗibi gwargwadon abin da ya mai fama zannukum annabi da ya ce me kuke tsammani ya'ani limatar lama limatar rauna fi ragabatihi fi akhadhi hasanatihi ya kuke gani yadda mijin zai yi kwaɗayin kwasan ladan wannan takadarin walistiksari min hafi zalikal maqam da yadda zai ta wawusa a ranar kiyama za ka iya ba uwarka ko ubanka lada kwaya ɗaya ne yau sai aka ce ga lada na bulus za ka kwasa yaya kuma su sun yi iskancin a duniya sun yi ya wuce matsalan zunubi kenan ka riga ka ci shi jiya ka cinye shi kuma yau zai rama an gane da wannan ne ya ce in za ka yi aure ka nemi mutum ya kirki ba wani maganin cewa wai ka aure 'yar banza wai daga baya wai ka gyara ta kote kaza ba wannan ai in kaga ka nemi 'yar banza wai da zimfin wai za ka gyara ta ba wani ka gaya mutane maganin banza kai ma dan banza ne kawai duk wannan usadan da muke da su 'yan matan nan mutadayyinat mutamassikat mutanaqibat a ce duk waɗannan wai kayi watsi da su wai sai ga wata karuwa gari wai wannan ne za ka nema wacce ta saba sallama kan daga karti hudu biyar shida bakwai takwas tara goma a yini ka zo kawai ka ce wai kai ustazin allah wai kai ne za a gamsar da wannan karyar jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan karyar aika batta ko wani ɗan iska daidai da ita an gano wannan da kyau ku idan an matsa ne an ce wallahi dan ta gyaru sai a ji a samo wani dan iska da yake neman ya gyaru sai a hada su mun gano wannan da kyau yanzu zai yiwu a ce a je a dafa maka tuwon shinkafanka a tuka shi yana tiriri da ɗumin shi lafiya lo mallam a ce in ka ɗibo ka kwaso ka wawulo noma daga cikin wannan farantin naka na toshin kafa ga wata rubabbiyar kuka ko rubabbiyar miyan kubewa duk ta fara tsutsotsi sai ka ɗiba sai ka kai baki yanzu wannan miyan za ta ƙara gyara wannan tuwon ne ne za ta mai ko kuma a ce sai ka ɗibo wannan tuwon naka lafiyayye da hannu ne ko da cokali to ga wani zawo a wani fo sai ka ɗan nan ga kalli zawo a yayi kama da miyan taushe ne ko bai kama da gidage ba zai yiwu misali a ce a samu wani zawo mai kyau malam a sai a nemo sigari kai siga rawan doki kai a zo da zuma ma zuma ma dan madina a zuba ma zawon nan kana ganin zai gyara zawon nan a sabo wani student mai ansa kira student mai kasan student akwai loba yanzu mutum yana shawara idan ya yi fitsari ba ganin ruwan ya yi fitsari ya kama da ruwan lipton ko ba sa kama in aka kara mai siga fa to ba shi ne fi iskancin da ake can wai ka haɗi da yarinya a wajen iskanci wai ka ciwo barka aure ta gyara ta wai ka yi jihadi haka ke jihadi ai alkhabithatu lil khabithina an gano ne wa tayyibuna kun ji qur'ani kenan ba wani magana waka ce a a kawai in ma kina son ki zo mutu ne kirki ki zo mutu ne kirki akwai 'yan mata wanda suke jefa kan cikin matsala irin wannan za ta ga ɗan iskan saurayi ba mutumin kirki ba da ce wai an ana gafarta malam kaga in na aure shi zai zama salihi zai zama ustazu zai zama mai zuwa karatu da sallan jam'i wai so nake in yi jihadin gyara shi ƙarya take yi in ka bi diddiki ka bi matakai bayan matakai za ka gane cewa ita ma akwai sha'awar iskanci a cikin ranta ba mutu ne kirki ba ce in ko mutu ne kirki ce to tana cikin haɗari don bayan da za a yi in dai namiji lalace wai ke ce wai ke kina da ake gyara shi wala ba ki iya ba wannan ya sa ƙur'ani da kanshi ya hana musulma ta auruwa ta auri kafiri don billahi da zai ba kya iya gyara shi ko da cewa ya fa ai na riga na musulunta saboda dama zai aure ki ne musulunta to ba wannan auren sam sam amma ya musulunta ne sai zo neman auren ki wanda sai a hada aure amma saboda ke musulunta a sai a ce to ya jira sai an ga karfin imanin shi sai a nemi wata wanda ta musulunta kwanan nan sai a hada su jama'a mun gano wannan da kyau ko in ba haka ba ko ba ku fahimci irin illan da waɗannan abubuwan suke haifarwa ba ne shine exactly irin wotan da wasu malamai suke yi wai yanzu yanzu nan ne mutum zai zo zai musulunta sai ce wai yana nema a tara mai kuɗi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza akan me akan me duk sauran tsofaffin musulmin kun gama tara musu kuɗi ne ba nan na unguwar na aka samu wata ta je shan sigari da samarinta ta kona gonar rake ba aka zo nan masallacin aka rika tara mata kudi sai da aka biya kunin gonar raken ta tsaya musuluncinta tun da ba an gonar take bata musulunta ba sai ta gona sai ta kona gonar rake mun gane wannan da kyau ga masu imanin can sun jeru su ne suka hada kudin Allah madauke sarki ya samu dace tun lokacin da ake wannan abun wannan magana ya kai shekara 20 kuma shekara 25 haka ne liman tun lokacin ina kyamun wannan abun amma bayan da na iya cin da a lokacin ban da wata kalma da zan iya faɗa a ci amma kana tsammanin yanzu ne ko wanda ya sai yi ai ma maganan ma ai bai mata so ba bayan da za dukkan kuna kuna da bukata a taimake ku don menene sai wani ya zo kawai dare daya ku ba a taimake ku ba kama taimakon shi haka haka kawai mutum zai zo ya miƙe maka yana gaya maka wai shi na son ka taimake shi ka taimaki makocinka za mu zo wajen ai allah maraukin sarki ya taimake mu jama'ar annaba an gane wannan abin da mala ya kawo mana ko eh allah maraukin sarki ya sa mu dace mahala ce ai annahu la yabqa lahu mi sami'an minha in amkanahu dhalika wa ubiha lahu in dai aka bashi dama ba abin da zai bar mashi ko zai rage mai wani abu ka kaddara a ce yanzu ma ba ma wai lahira ne za a je ba a ce barawo ne zai satan ma kaya sai alkali ya ce ka je yana da rumfa a kasuwa duk abin da ka samu a kasuwan nan ya halatta ka kwashi da ka je sai kaga abu ɗaya ma cikin abin da ka tarar a shagon shi zai biya me zai biya dubban nan da ya maka kuma yanzu an amince maka ga court order a hannunka in ka shiga wannan shago nashi za ka ɗibi kayanka ne kaɗai koko za ka ɗiba da riba jama mun gane wannan da ke ko shi ne abin da aka faɗi akwai abin da zai rage mai ba abin da zai rage mai komi kwashewa zai yanzu ka zo nan ka yi iskanci a wannan tsallake an tsallaka wani tsallake sunan shi kiyama ga bala'in da ka saka kanka ka saka 'yar mutane ko bala'in da kika saka kanki kika saka ɗan mutane a ciki allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ma min rajulin min alka'idina ya khalifu rajulin min almujahidina fi ahlihi babu wani mutum daga cikin waɗanda suke zaman gida zai zama ya jibinci al'amarin kulawa da iyalan wani daga cikin mujahidai ai ya koma makamahu fi muhafazatihim ya zama shine ke kula da su wa ri'ayati umurihim da tsare al'amuransu fa yahunahu fihim a waye gari ya ha'ince su ai yahunal mujahidu fi ahalihi ya ha'inci mujahidi dangane da iyalan shi jama'a bari ku ji kun sai yana daga cikin ha'inci irin iskancin da mutane suke yi waya ga mutu ya ji ya zauna da matan aure kawai suna hira wani hiran da ake maka ji har hiran batsa ake yi wani lokaci kuma ka ji matan aure ta zauna tana ba da labarin yadda take mu'amalan aure da mijinta da ƙawanta ko tana yi dawa wasu daga cikin 'yan uwanta mata ko tana yi dawa da wani katon banza wannan da ha'intar rayuwar aure ne da ha'intar gidan aure kin shiga uku ranar kiyama in baki sa'a ba misalin da annabi ya siffanta masu wannan aikin sai kin tashi da shi shine zaki zama 'yar akuya a ran tashin alkiyama an gano wannan da kyau ku domin annabi ya ce misalin masu wannan aiki shine misalin akuya ne bunsuru ya haɗu da ta a titi sau koma suna iskanci a titi yanzu wannan abin da bunsuru yake da akuya yana cewa da allah ga lema a kere kun koma gefe kun yi rayuwan aure kin koma kin zama karuwa kina gaya makawayenki aike kaza ne aike kaza ne na da yana gaya muku duk wanda zai aure ko ya kalli gidan iyayen masu mutunci ne idan iyaye suka zama ballaga zai wawaye in ka suke kawar s ka shiga uku duk kirkin yan sai ka duba duka both side sai ka yi bincike in ta zama mutuniyar kirki iyayenta mutanen kirki ya kawayenta suke an gane bincike za ka yi aƙalla na shekara ɗaya ko shekara biyu ƙaranci wata shida kana bincike na keke da keke na matan da za ta zama abokiyar zamanka ta zama sirkan iyayenka uwan 'ya'yanka kakan jikokinka sai ka yi wannan bincike na keke da keke kafin ka je neman aure amma da keke jarababbe ne balaga na janka kawai kaga 'yan nonuwa suna janka sha-sha-sha mun gano wannan da kyau ko jarrababbe kawai wannan abubuwan suke janka yanzu wannan iskancin da karo duba ɗaya ba ne sai ka binciken da ya kamata an gane a ganin ka kana yawan zuwa unguwan a ce wani lafiya ga ce wallahi wani gida ne muke neman za mu siya gida mana akwai gidan da ya kai mace daraja ne a duk duniya bayan qur'ani ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna eh kuma sayyidina ibrahim da ya zo ba cewa ka gyara kyauren gidanka ba mace ita ce kyauren gida in ta fahimci wannan to in ba ta fahimci wannan ba to da ita da dabban gida uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba ta da mutunci ko ba da san me ba ba da san kimanta ba jama'a annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin da yanka tashi binciken nan ko sai ka je ka bincike hatta masu sai da kaya masu shaguna na unguwan duka da wanda suka santa da wanda ba santa ba mai yiwa tana zuwa siyayya ya take sakin masu fuska ya take dararraku da su shin tana roƙon abubuwa a hannunsu koko tana cin bashi ba ta zuwa ta biya shin samari suna zuwa suna mata shopping ko akwai wani katon banza da ya aje kuɗi tana zuwa tana ansa koko ta ansa ya zo ya biya daga baya duk wannan abubuwan sai ka yi ƙoƙari ka san su dai in ba haka ba in ka auro ta ka kawo ta unguwanku masu shagon unguwanku sun shiga uku an gano wannan da kyau ko za ta riga aika almajirai ko ta je da kanta ko ta aika kanninta ko kanninka ko 'ya'yanta sai ka yi binciken wannan sannan sai ka binkici duk wata 'ya da take talla unguwan shin tana shiga cikin gidan nan talla ya take mu'amala da ita wannan budurwan ko bazawaran gidan iye yaya take in aka ce lafiya lo sai ka binciki ya uwarta take mu'amalan 'yan talla in suna adashi a gidan ko kuma suna yin adashi a wani waje ya suke mu'amala da su ya take mu'amala da uwarta ya take mu'amala da mahaifinta kanninta da yayyinta da matan kawannanta da ke gidan ko baffannanta ko matan yayyinta ko matan kanninta ko 'yan hayan da ke gidan dole sai ka binciki wannan domin kila za ka ɗauke daga kawo ta gidanku ne kuma kuna da irin wannan hai a tare da ku yadda ta mu'amalanci waɗancan haka za ta mu'amalanci waɗannan sannan sai kaga ya take mu'amala da makota inda je makarantar boko suwa ya kawayenta ya take mu'amala da malaman makarantar ya take mu'amala da 'yan talla da ke zuwa makarantar da 'yan ajinsu da 'yan wasu ajin haka islamiyya haka inda je biki ta je sha'ani ko ta tafiya duk sai kayi binciken wannan gaba daya kai aiki ya ganka nema aure wasa ne za ka je ka ɗauko mutum ne wanda zai zo to injin gyangyasa za ka siyo dole ne tabbatar da ka samu iri mai kyau haka ne ko ba haka ba shi za ku ke samun matsala ku kasa gane ina ma matsalan yake jama'a na wani ko ba yi mutum ya zo ya yi aure yana cikin gwangwajewa gan shi ya yi tagumi a ce ce kai da malam bari in ce me za a bari auren ne za a bari a ce baka yi ba ko ko ne ko bayan kai ka yi jama'a kun gane matsalan da mutane suke haifan makansu kansu akwai yaron da fa ya san wannan yarinyar abokan shi duk sun gama lalata da ita sai ya ɗauko ta kuma an jima ya ce wai wannan ta tsaya da shi shi kadai Allah ya kiyaye ko wannan ne ɗabi'unta ba ta je ta yi ko ta shiga cikin wannan bala'in an gama Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu da wanda ya wanda ya ce illa wa kifa lahu yawmal qiyama ya khudhu min amalihi ma sha'a za a tsaye da wannan kwartan mai matan ya ɗibi ladan kwarto yanda ya so ranar kiyama ai fataqulu lahul mala'ika mala'iku ne za su ce mai bi iznin rabbihim da izinin ubangiji cewa kad khanaka hadhar rajul wannan ya ha'ince ka fi ahalika dangane iyalanka fa khuz min hasanatihi ma shi'ita ɗibi ladan shi yanda ka so fa ya'khudhu min amalihi zai ɗibi ladan shi to wani lada shine sai ce min amalihi salih daga cin ayyukan shi na kware kaga ba zai ɗibi zunuban ba in kuma aka je lahira sai a ga shi wancan bai da zunubi kai ka san abin da za a loda mashi zunubin wannan za a ɗiba a loda mashi da akwai ɗan iskan da shi gaba ɗaya tun a duniya ma ladan shi sun gama karewa na ga mawa gaskiya akwai yan azhabtun tsayi batikum fi hayatikum duniya to ya je lahira ya cuci wani ya zagi wani ya ci mutuncin su wani duk an gama ɗiba an biya su sannan kai ka zo kaga ba ka da abin ɗiba sai me sai a mai lodi kawai ya ci gaba da ci gaba da danne shi a jahannama an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye fama zannukum da annabi ya ce me kuke tsammani jama'a dis ne ba ke mai falle-falle ai fama zannukum bi man a hallahu bi hazil manzila me kuke tsammani ga mutumin da Allah madaukin sarki ya halattar mai da ɗiban ladan irin wannan mutum a irin wannan matsayin wa khassahu bi hazil fadila aka keɓance shi da wannan falala ربما يكون وراء ذلك من الكرامة والمراد فما تظنون في ارتكاب هذه الجريمة wasu malaman suka ce kai abin da ma fa annabi yake nufi shine me kuke tsammani game da mutum ya je ya afkar da kanshi cikin irin wannan laifi hal tatrukuna ma'aha am yantaqimu minkum shin kuna ganin irin wannan matsalan ka san matanka tana wannan zaka batta ka san mutum yana neman matanka irin wannan za ka bar shi yadda ba za ka batta ba a duniya ba za ka bar kwartan ba a duniya haka a lahira ma ba za ka bar masu ladansu ba wayal zumun min haza ta'azimu sha'anil mujahidina malice a cikin wannan akwai bayani da ke bayyana girman mujahidai malice wal hadisi dalilun ala anna a'zamul ma'asi wannan hadisi da muka karanta yana nuni a kan cewa zunubi mafi girma shine ashirku summal qatlu bi ghairi haqqin wa alayhi nass ash-shafi'i summa takhtalifu al-kaba'ir bi ikhtilafi mafasidiha an-nashi'a anha malice daga nan inda ka cire kisan kai da shirka to duk wani zunubi da zai biyo baya yana da alaka da abin da wannan zunubin ne yake da alaka da shi an gani shi sa hadisi karara annabi ya ce Allah madaukin sarki yana kishi matakan kishi ma'anan Allah yana kishi matakan kishi shine Allah yana fushi matakan fushi game da mutumin da yake zuwa yake aikata zina koda da karuwa ce an gano wannan da kyau ko alantana yadda wai samari a yau suka zama 'yan iska sun da ko ɗabi'an fyaɗe a samu tuniyar kirki kun gano wannan da kyau ku wacce ba ta taba tunanin wani aiki na lalata ba an gane to sai je ce bare je keta alfarmanta duk wanda ya san ya taba wannan aikin ku wallahi shirya yanda zai bar duniyan nan Allah ba zai taba barin wannan cin amanar ba mutane ba san wannan abun ba Allah ba zai bakka ba ko ka yi ƙaryen katu ba ko sai Allah ya nuna maka kai ba kowa ba ne don sai ya lalata rayuwanka a duniya kafin lahira to da wannan jarimar kaje ka samu duk wanda yake da alaka da wanda ke keta mata alfarman da iya da sun yafe maka ne eh ana ganin wai burgewa ne wai morewa ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin littafin ashahawatil muhulika littafi ne aka rubuta don gani da bayani akan sha'awoyi waɗanda suke masu hallakarwa na yahaya bunu musa az-zaharani a shafi na talatin da bakwai ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ya hillu damin ri'in musulmin illa bi ihida talatin haka jinin mutum musulmi bai halatta ba sai fa in ya aikata ɗaya daga cikin laifuffuka guda nawa guda uku na farko ya ce asayib zani asayib azzani dattijo wanda ya ma wanda ya aure ba wasu kana ya aure ka zama dattijo asayib wanda ya taba aure kuma ya je zina in ya aunye zinan nan to jinin shi ya halatta a shari'a za kashe shi ko ba kuwa ka ce ko kashe shi ba shari'a da za ta kashe shi da aka ce ya je zina ku haɗu ku ustadai ku bige shi ko ‘yan uwan shi za su taso su ma su bige ku ka za akwai ustadai masu zafin kai sai su ɗauka wai suna yin abu ba wanda ya isa ne a an dai kyale ku an gano wannan da kyau ku ai babu gagararre sewa sai bararre ba na ka samu su ustazai a nan sabon gari ba za a kidan jarka suka hana masu kidan jarka zai kya hannuwa suka faffasa jarkan suka je suka ɗauko 'yan sanda aka zuba ustazai a sel kuma sai da suka biya jarkokin sannan suka fita Allah ya kiyaye sai ce wannan nafsu bin nafs da wanda ya kisa wa tarikul dinihi mufariqul lil jama'a yanzu wannan matan da ta je ta zina ba mata aure ba ne tafiyan da take yanzu a duniya a wajen allah mece ce ka sassaci gawa ce in ta ce allahu akbar ya ce sallah a wajen allah wa ke sallah kwartan da ya je zina in ya kabbarta sallah sunan shi wannan jama'a ba musiba ba ne dole ne sai ka yi eh duk wacce kaga ta burge kana son ta kawo ta mana kuma a ce kai wani irin ɗan iska ne za ka auri mata hudu dai ba su ishe ka ba in ba Allah ya la'ance ka ba aina Allah ya takura ma ka tsada mata ɗaya aina don ka zauna lafiya duk wanda taimaka kawai ka nemi kudi kawai ka aure ta an gano wannan da kyau ba wani ba ciki kawai in ka nemi inda za ku zauna babu ka samu ɗaki ɗaya ka gyara ko shago ne daga ƙofar gida ka gyara shi ba matanka ba ne in zai a huda ɗakin daga zaure mai gidan zai da a huda kawai ku zaman ku ba wani abu matanka ce kuna ɗaukan makanku rayuwa rayuwa na wahala ka ce dole sai na samu flat ai ka yi flat kenan nan da kyau na roƙa dole flat sai ya samu ɗaki ciki da falo na roƙa da shi ɗaki ciki ɗaya ya isa in ma ka da matan guda biyu ne ka ɗaki ciki guda ɗaya ka ɗaki ciki da falo ka gota kana so sai ka toshe ƙofar ɗaya yaya ba zai ba shawara ne mai kyau wannan shawara ne mai kyau gano wannan kyau ko arjali kawamuna na ruwanka ta yadda ko ka ta yadda ka ji wannan ko wannan dusu suka lalata duniya Allah ya kiyaye ba wani abu mun gano wannan da kyau ne wani san mutumin da akwai yan rigima a duniyan nan gaba ɗaya gidan shi ɗaki uku ne ciki ɗaiɗaiɗaiɗai guda uku ne duka gidan ɗaki ciki ɗaya ‘ya'yan shi maza da mata ke ciki ɗaki ciki ɗaiɗai guda biyu suka yi ne suka rage ko matan shi nawa uku kuma a ciki suke in yau wannan ne ranar girkinta to ita kaɗai za ta zauna a wannan ɗakin su kuma biyu suna wancan ɗakin haka wannan haɗar ta kifi ne kuma wallahi lafiya shi lau kuma yana zaune lafiya lau kaji manyan mutane a gane ya zo ce mutumi mai mata saba'in din nan da wani abu duk gida ɗaya suke fa na taba ganin gidan ga matan nan ba iyaka yadda ka san ana ta na shi to kaga wannan in zai aurar da ya biya bukatar wata ta zo su kaɗai su saba'in da to kai yanzu a ce za a yi biki a gidanka mata saba'in da shida su zo a sun ja maka bala'i filan saba'in da shida ba kenan kuma filan ɗin na ko ɗari biyar biyar ne za a yi makowa so saba'in da nawa nawa kenan kaga sun jawo matsala mene wasu ko wannan magana diyan da ake kaci ya yi ta don saboda kaga ɗazu ya ce student akwai ci to ya yi kar a manta fa a yi maganansu ba allah wani wake sarki ya samu dace jama'ar annabi sakamakon ƙorewar lokaci za mu ci birki a nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum